بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
ولا قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون Allah ya ce ba mu aiko ba wato ainihin cikin alƙaryatu wato da manzanninmu face sai mun riƙi wato ainihin ma'abota alƙaryatun da wato ba a sa tsanani wadara da cututtuka sai mun kama su da su la'allahum yadarra'una ko cewa su sa ƙasƙantar da kai su koma ga Allah su kaɗaita shi.
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة sannan ko sannan muka canja wato bigiran mummuna muka mayar da shi na kyakkyawa ma'ana bigiran da za a azaba sai kuma Allah ya ce sai mu canja shi kuma da kyakkyawa sai a samu lafiya da wadata kuma an yi imani hatta a hau har dai lokacin da suka zamanto suka yawaita a cikin aikata abin da suka ga dama suka koma izuwa sabo da kuma kafirci wa ƙalu suka ce ai kad masa aba ana dharra wancan wahalar da ta same mu ta farkon nan da Allah ya fara musu sai su ce ai iyayenmu ma ta same su irin wannan wasarra da kuma wato ainihin farin ciki tunda an kawar da bala'in da suka shiga an ba su kuma wato farin ciki da bakin da alheri da ni'ima to kaga sai su koma ga Allah su gode ma sai su ce a sai su koma barna da kafirci su ai ba komai iyayenmu ma ai haka ta same su sun samu wahala kuma daga baya sun samu sauki saboda haka kawai su zarce akan abin da suke yi sai suka bai da hukuban nan bata zama wa'azi gare su ba shine Allah ya ce daga kuma baya bayan haka fa akhadnahum sai mu rike su bagatatan wato ainihin riko na wato da gaugawa na fuji'a mu kama su da azaba wahum la yash'uruna su ko babu suna sani da haka ma'ana da zuwan lokacin azabar ko kuma sannan zamu damƙe su ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون sibon Allah ce da cewa ahalin alƙaryatu wa'annan da suke ainihin ƙaryata wannan suke ƙin yin imani da manzanni amanu da za su yi imani da Allah da manzanninsa su kadaita Allah wata ƙau kuma su ji tsoron aikata saɓo lafatana alaihim barakatun minas sama'i da mun bubbuɗe musu albarkatu wato ainihin daga sammai shine samu alkhairu da albarka na ruwa su shuka ta yiwu fatahana ka ce fatahana ko kuma fatahana da ta shadidi ko da ta hafifi wal ardi da kuma albarkatu na ƙasai shine tsirrai ya fito komai ya daidai a samu albarka ƙasa da kuma sama walakin kazzabu sai dai cewa su haƙiƙa waɗannan sun ƙaryata da manzanninmu da kuma abin da muka aiko su da shi fa akhadnahum saboda haka sai muka kama su muka musu aquba bima kanu yaksibuna da abin da suka kasance suna tsororota na daga wato ainihin kafirci da sabo أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
Mm, Allah ya ce shin yalla ahalin alƙaryatu da suke ƙarya ahalin alƙaryatu wato da suke sarrafantar da manzanni za ko su za su imani an ya tiya hun ba'asuna wato da za su za su imani sun huta amma tunda suka zama masu karyata ne to sai su imani da zuwan wato azabar mu da take zuwa musu bayatan wato da daddare lokacin da suke ainihin shagala da hutawa azabar mu takan zo musu ne wahum na'imuna su ko suna masu bacci na ahalin qura an yatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abu ko ko suna masu yin imani da sani cewa lalle wato su ahalin alkaryatu da sannu kuwa ainihin tsananin mu zai zo musu da suka ƙi yin imani da Allah suka ƙi kuma bin saƙonnin da aka aiko musu manzanni da su zuce zai zo musu azaban mu wato zuhan da rana lokacin rana wahum yal'abuna su ko sun shagala suna masu yin wargi aminu makarallah fala ya manu makarallah illa alqaumul khasirun haka Allah ya ce sun yalla sa amince kuwa da tanajin Allah ma'ana abin da Allah na yake musu tofa tanaji ne makirci ne na Allah shine istidraji su yi iskancinsu kuma suna cikin ni'ima to afa aminu makarallah shin yanzu sun amincewa ko wannan tanaji na Allah fala ya amana makarallahi illa alqawmul khasiruna babu masu amincewa da wato tanaji na Allah face mutane waɗanda suke taɓaɓɓu su suke amincewa da makirci ko tanaji ko istidraji na Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da farala ya ba da ni'ima to a shagala da ni'imar da ya bayar a ba Allah yayin da Allah ya yi ni'ima ya yi farala ya kyautata wa bayi suka kuma shagala da wannan ni'imar suna jin daɗi kuma suna saɓa wa Allah ba sa tuna cewa Allah tabaraka ta'ala shi ya ba su ni'imar nan kuma zai iya kwace ta ko kuma suka ga daɗin ni'imar ya kai ya kawo har ma suka zama suna ganin kawai abin da suka ga dama za su aikata to kuma wannan akwai haɗari yau sannan Allah tabaraka ta'ala zai danƙe su to kuma fa ba su sani ba wannan shehu mu shehu Ahmad Tijani kullum na mana gargaɗi da karin amincewa tanajin Allah in Allah ya ba mu kaza ya ba mu kaza mu ne kaza mu ne kaza almajiransa duk an ba mu to amma kar mu amince wa tanajin Allah a tsaya abu Allah kar mutum ya ce shi ya samu wani abu daga Allah ko kuma ya samu wani jin daɗi da wata yarda daga Allah bari ya saba wa Allah to duk wanne ya haka to ya shiga uku tanajin Allah sannan Allah zai zo ya damƙi bawa ba kuma wanda ya sani shi kuma Allah in ya bar mutum a cikin ni'ima yana saba masa to wannan kuma istidraji ne Allah kiyaye na'am walam yahdi lil ladina yarithuna al-arba min ba'di ahliha allaw nasha'u wa sabnahum bi dhunubihim ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون Allah ya ce shin yanzu bai bayyana ba ga waɗannan da ainihin yarsun al'arda suka gaje ƙasa da mazaune ko ina min ba'ad aliha bayan Allah ya tafiyar da waɗancan ahalin ƙasar kuma ya ba wasu ita wato ya kamata su lura ya bayyana gare su waɗanda suka gaje ƙasa bayan Allah ya halakar da waɗancan to launa sha'o Allah ya ce da fa mun so asabnahum bi zunubihim da mun samar da su mun kama su da zunubansu ma'ana su ma da suke suka suka gaji ƙasa daga wajen waɗancan ɗin an tafiyar da waɗancan su kuma wasu da suka zo ba sai su nutsu ba su ji tsoron Allah to sai suka dinga aikata abin da waɗancan suka aikata Allah ce to in kuma muka so za mu damƙe su su ma da sababin abin da suke aikatawa na sabo da kuma sharka za mu damƙe su da azaba Allah tabaraka wa ta'ala ce wa nadba kuma mu yimke ala qulubihim a bisa wato zukatan su ma'ana mu rarrafe mu tattoshe fa mu haƙiƙa su la yasma'una su zaman to babu suna jin wato ainihin gargadi ballanta nasu gargadan to
القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الله يجي tilka alƙura tilka alƙura wancanan ka alƙaryatu kenan na ƙusu alaika muke ƙasantawa a gare ka ya rasulullahi sallallahu alaika wasallama na ƙusu alaika minan ba'iha muke ƙasantawa a gare ka na daga labaran ahalin wannan ainihin alƙaryatun da yadda suka yi da annabawansu da irin yadda Allah ya da su duk muke ƙasanta maka ya rasulallah wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati domin hakika manzanninsu waɗannan mutanen alƙaryatu manzanninsu sun zo musu wato da ayoyi waɗanda suke bayyananu da mu'ujizozi fa ma kanu liyuminu ba su kasance sun yi imani ba da abin da aka zo musu da shi na kaɗaita Allah da kuma abin da aka zo da su na ayoyi bayyananu ba su kasance sun yi imani ba ainihin fa ma kanu liyuminu bi ma kazzabu da abin da suka ƙaryata ba su imani da abin da suka ƙaryata ba sai suka kafirce da shi min qablu tun gabanin zuwan manzanni ɗin wato su abinda suka imani da shi suke a kansa na kafirci to ba su kuma kauce masa ba sai suka tsaya a kansa tare da cewa ga kuma manzanni sun zo to kazalika haka lamarin yake Allah ya ce muke yimkewa wato ya Allahu Allah yake yimkewa da rufewa da toshewa ala qulubul kafirina a bisa zukatan kafirai ba sa ganin alheri su bi wama wajadna li aktharihim min ahad wa in wajadna aktharahum lafasiqi yace ba mu samu daya daga cikin su ba mafi yawa na mutane wato ainihin masu riko da cikawa da alkawarin da suka rika daga Allah na imani cikinsu ba a samu wato mafi yawa daga mutane a cikinsu da suka rike alkawarin Allah ba wa in wajen na Allah ya ce kai ba mu ma samu ba mu samu aksaruhum face mafi yawa yawan su sun kasance lafasiki na wallahi suna fasikai suna masu fita daga da'ar Allah amma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله يتي ثم واتو أينهم بأسنا من بعدهم سنن مكا مكا واتو أينهم أيكو bayan waɗannan manzannin da suka shuɗe wato su ne waɗannan muka faɗi kissosinsu bayan su kuma sai muka aiko wato ba a ainihin musa bi ayatina nawa musa muka aiko shi da wato ainihin ayoyinmu wato su manzannin da suka shuɗe da kafin zuwan musa wato allah tabaraka ta'ala su ne muka ambata nuhu da hudu da salihu da ludu da shu'aibu ai su muka kissa su a wannan sura ko to su bayan wannan sai annabi musa shine ya zo bayan shu'aibu shi kuma annabi musa da izo shi musa allah ya ambaci annabi musa da yawa cikin alkur'ani kuma ya rayu yana ta kira shekara ɗari da ishirin ya yi shekara ɗari da ishirin yana kira izuwa allah to wani kaulin an ce shekara ɗari da ishirin ɗin ne da aiko shi da fara aiki da fara bugawa da ida su fir'auna wannan shekara ɗari da ishirin wai ba shekarun rayuwarsa ake nufi ba yau ga shekara ɗari da ishirin yana hidima a hadara allah na kiran baya zuwa allah kuma tsakanin annabi musa da annabi yusufa akwai shekaru masu yawa shekara ainihin ɗari hudu da shida sannan allah ya aiko shi to shi ne Allah ya aiko shi bi ayatina in ji Allah da ayoyinmu yana nufin ayoyin nan guda tara da aka aiko annabi Musa ila fir'auna izuwa fir'auna wa mala'ihi da jama'un fir'auna wato fazalamu sai suka yi zalunci fir'auna da mutanen samana suka kafirce biha da abin da ainihin aka aiko annabi Musa da shi fanzur idu ba mana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaifa kana aqibatul mufsidina yaya karshen wato masu barna da yin kafirci ya kasance na daga halakar wadda muka yi musu shi fir'aunan da jama'unsa ayoyin nan tara kowa ya san su shine sanda da kuma hannu farin hannu sa hannu aljihu ya fito da shi ya fari da sanda ta zama maciji da kuma shekaru na fari da kuma wato ainihin ruwa shi ma dufan da kuma fara da ta zo ta dinga cinye musu abinci su tuba su dawo ruwa kuma da ya dinga kwararan musu ya ne musu ɓanna su ma- shi ma daga ayoyin annabi Musa ne shi ne ma aya na hudu fara ta biyar sai na shida shi ne kuma ƙumal kwarkwata kwarkwata ta ta same su mai cizo mai wahalarwa idan duk tsafta ka kwarkwata ta fi dubu jikinka Mm, sai na takwas na bakwai shi ne rafade kwaɗuna kwaɗo ko ina a gidansu duk abinci su cinye kuma kwaɗina munana abun tsoro kwaɗo ɗaya sai ya gigita unguwa sai a zuwa a ɗaki ɗaya a ga kwaɗo sama da dubu ko me aka ajiye sun cinye sai kuma wato dam jini komai ya zama jini ga ruwa suna gani da sun zo ɗauka za su sha ya zama jini har ta kan kai wanda suka yi imani da annabi musa su suke shan ruwa bai zama jini ba to waɗanda suke kafirai da suka ƙi yin imanin sai su dinga neman a taimaka musu har ma mumini in ya sha ruwa a bakinsa sai kafiri ya buɗe baki ya tsatta masa wai ko ya samu ruwan dan shi ya taɓa jini zai zama sai a tsatta masa yana zuwa bakinsa sai ya zama jini ya fatatar jini ne an shiga garari dama kenan wannan shine wato ainihin na takwas sai sai sai na ɗamas shafewa a shafa- shafar da su da aka yi su na, na halitta su su ma an, s- an musu ɗama su mai da su burrai wasu kuma aka mai da su wasu dabbobi duka daga cikin mutanen daga cikin mu'ujizozi na annabi musa guda tara kenan wa'annan mu'ujizozin guda tara baki ɗayansu allah ya ambace su a cikin wannan sura ta suratul arafi eh wanda ba a ambata ba ko kuma aka ambata aka a a cikin surati wacce ba a ambata ba a cikin wannan sura guda ɗaya ita ce wato a ɗamas ɗin nan wannan a surati yunus Allah ya ambace ta rabbana ɗamis ala amwalihim ko to komai nasu ne suka samu matsala idan mutum fuskarsa sai ta canja ta zama wani iri ko jikinsa ƙawahuwan sai ya dinga juyawa ina zama na dabbobi in dukiya ne aka ajiye da an je za a ga ɗan dukiyar da aka ɓoye da kuɗin sai a ga Allah ya juyar da dukiyar nan ta zama wani yayi ko wani abu mara kyau dai da bai da daɗin gani ba kuɗi ba in abinci ne su ma sai Allah ya juya ɗama su kenan wayannan kuma guda tara ana isti'malin su ko wannan ake karanta kafin rana ta faɗi amman wayadan summa baharun asatun ba'da rafadu wa dufanu mun waƙe su muka amman wayadan kafa tara ake karantawa yayin da rana za ta faɗi tara sai mutum ya cika da li'ilafi shine na goma to Allah yana tsarabawa wannan sirri ne daga cikin daga cikin daga cikin daga cikin dafa'i au- wanda yake ajibai eh, an ji su ko mutum ya ji yadda na faɗa amman wai da su mabarin asatun ba da rafado wa dufano wanka muke Mm, da rana ta to za ta faɗi sai mu karanta sai mu yi la'ila fi ɗaya shikenan sai ka jam kaɗan sai a yi kiran sallah to in mutum ya ji wannan ya riƙe in kuma ka ji na ƙur'anin ga su nan guda tara ne mutum ya dinga yi don neman tsare Allah ya tsare mu ya tsare mutuncin mu ya tsare addinin mu ya tsare imanin mu don albarkacin manzon Allah
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب alamin العالمين da Allah ya tura Musa ya zuwa Fir'auna da ya je sai ya gaya wa Fir'auna ya ce ya eh, Musa ya ce ya Fir'aun ya kai Fir'aun ka sani inni haƙiƙa ni Musa rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai zuwa gare ka da jama'ar ka حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
yace sai Fir- fir'auna sai ya karyata shi sai ya za ka ce wani in ma da gaske ne da Allah wani Allah ne zai aiko ka kai karya kake sai annabi Musa ya ce haƙiƙun alayya ni macancanci ne a gare ni Allah a ƙula alallahi illal haq kada in faɗi komai kan Allah sai gaskiya dole ne a kaina ya cancanta gare ni in faɗi gaskiya kan Allah ba ƙarya ba ni ba ƙarya nake ba manzo ne na Allah to kaji inna martaban ma'aiki take shan bamban da tasu ya karyata shi yana yana yana yana kokarin gaya masa shi gaskiya yake da kansa yake karewa shine yace karji itukum hakika na zo muku fir'auna da kai da jama'un ku bayyanatin da wato wato ainihin sako wanda yake bayyananne daga Allah da ayoyi bayyanannu na zo muku da shi min rabbikun daga wato ubangiji na fa arsil ma'i bani isra'ila aiki bani isra'ila tare da ni mu tafi da su har izuwa shan mu ban masar don ya iya zama ya nisanta da gare su a je a tabbatar da cewa shi sako shi aikin Allah ne domin su tafi a bar nan in ya so ya je ya tafi zuwa can mazauni ya bar masar in ya so kana ganin ba za a sako a masar ba ta ko ina da Allah turo da sako akwai annabawa ni kuma nan ya turo ni shine Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a harshensa cewa aiki tura da ni mu tafi da su bani isra'ila kala fir'auna sai fir'auna ya ce in kunta jita bi ayatin in ko ka zo da wata aya in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta mina sadiqi sai ce masa in ka kasance ka zo da aya a bisa abin da kake riyawa to fati bi haka zo da ayar mana in kunta mina sadiki na an kasance kai wato kana daga cikin masu gaskiya alqi asahu fa idha hiya thubanun mubin ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين yana nufin cewa su tura shi mai je ya jima na asalin su ai su asalin annabawa ne in na zo misali zama ne ya kawo su annabi Musa amma duk daga Sham ne tun da asalin daga bangaren ainihin annabi Ibrahim ne can ne gida to a aika Sham mana tun da asibado na Yakuba su ne can suke za a je a ji ‘yan uwansa ne su Yusufa kuma sun yi annabta aiki ka zo mu je a tabbatar da cewa ni annabi ne ko ba annabi ba ne a gidanmu da annabta ko babu abin da yake nufi farsil wato ma'i bani isra'ila to shi ne sai fir'auna ya ce in dai da gaske ne Allah ya koka da ayoyi to zo mana da ayar mu gani mu ga an kana daga cikin masu gaskiya sai ko sai sai ce da shi ainihin fa'alki asahu sai annabi Musa ya jefar da sandarsa fa idza hiya thubanun mubinun sai ko wannan sandar ta zama babban maciji kato wannan yake babba a fili wannan za a yi dauka ɗaya kenan wannan za a yi dahu sai kuma annabi Musa ya fito da hannunsa daga cikin aljihunsa fa'iza hiya bai ba ulin nazirin sai hannun ta zama fara tas tana kyalkyali tana sheƙi ga masu kallo.
Alal mala'u min ƙaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim. sai jama'u daga cikin mutanen fir'auna ‘yan zaman fada kenan sai suka ce inna hadha haƙiƙa wannan la sahirun wallahi mai sihiri ne alimun masani kuma da sihiri.
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يريد yana nufin fa an yukhrijakum ya fitar da ku min arzikum daga ƙasar ku ta Masar ya gaje ƙasar fama za ta muruna da menene kuke yin umarni a yi da shi ne ya fir'auna qalu arjihi wa akhahu wa arsil fil madad in hashiri kalu sai suka ce kawai abinda abinda su faɗa ne suna faɗa kawai abinda za a yi ya kai fir'auna a fitar da shi da shi da ɗan uwan nasa kawai ma'ana a umarce su kawai a dakatar da su a dakatar da lamarin arjahi wa akhahu shi da ɗan uwansa ɗin a dakatar da su ma'ana har ma a iya nisantar da su daga jama'a wa arsil an dakatar da lamarin an ci su dakata a nisantar da su daga jama'a sai ka aika filma da'ini zuwa garuruwa hashirina su zama suna masu tarowa su zo su mutanen gari yatuka bi kulli sahirin in ali kai musu umarni kuma su zo maka da dukkanin wani mai sihiri alimin wanne yake masani cikin bokanci da sihiri وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين shi kenan sai aka taro dukkanin mutane da ainihin su- aka je aka yi tattauna da manya-manya aka ce a je a tsintsinto masu sihiri daga kowane ƙauye daga kowane daji a tattaho da su aka je aka tattaro da su aka kawo su duk wani wanda ake jin ba ishi aka ɗauko su shine Allah ya ce sai saharatu suka zo wa fir'auna ƙalu sai suka ce a to da suka zo wajen fir'auna sai suka ce inna lana ajaran to abinda fir'auna yake so duk sai ya gaya musu gashi gashi gashi ga wani mai sihiri muna so a yi mana maganin sa a gano sihirin sa a lalata ya zama to ya kasa komai shine Musa kaza kaza zaga ta yi sai sai an- an- an- an- fir'auna ya gaya musu bukatu sai su kuma suka ce to za mu yi abin da za mu yi amma an ce ko muna da lada kaji ciwa ciwa an daɗe ana wannan abu kuɗi dai wa iyazu billahi me za a ba mu Mm, suka ce to eh, hakika a gare mu muna da lada ne in kunna na anil galibina an mun zama mun yi rinjaye a kansa mm, za za a ba mu lada ne sai fir'auna ya ce قال نعم وإنكم لمن الم...
muƙarrabi ce "Eh, kuna da lada za mu biya ku kuɗi masu yawa Mm, za mu ba ku kuɗi da yawa na'am ɗin nan kenan Eh, wai karkace ya ce "Eh, za ku zama makusanta wai ba makusantan ba ne ladan akwai abubuwa za a ba ku mutanen ƙala na'am "Eh, za a ba ku lada mai yawa sannan bayan haka wa'innakum haƙiƙa ku laminal muqarrabina lalle kuna daga cikin makusanta a fadan mu za mu dinga yi da ku a dinga a samu wani a bashi mai baya fir'auna shawara wani kuma a samu a bashi wani abu za a kusanto dai da su kuma to wannan to shine abin da yake nufi bayan an ba ku kuɗin kuma innakum laminal muqarrabina kuna da za a ba ku matsayi sosai manya-manyan matsayai a wajen fir'auna za ku zama ba dama to wannan sai ya shiga ransu sai suka yi murna suka ji daɗi قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين mulkin ce to ta s- harka ta kammalu sun yi shiri aka fito fili za a ga fir'auna an sa masa gado ana saurare ga manya-manya kowa an haɗu gari an haɗu za a buga da annabi musa da kuma wato su wa'annan saharatu sai suka fara cewa aka ƙalu sai suka faɗa ya musa to ya kai musa tun daga sanda kake da ita to imma an tulkiya imma ka jefar da sandar ka mu ga me za ta zama wa imma an nakuna na azal mulkina imma mu ko mu jefar da sandunan mu da igiyoyin mu su suna sun yi igiyoyi na tsafi ne igiyar ce za ta zama macizai na tasisi ne na hannun mulkina ko ma'ana mu to ya za a yi kai za ka fara ko mu قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم azim kala sai annabi Musa ya ce alku ku fara jefarwa don tawaru da kaskantar da kai shi ai na a ku ku fara jefarwa shi ta ake kowa ka girmama shi bai ce shine annabi ba shine mursali mai imani shi ya san shine da nasara daga Allah zai musu tsiwa ko rashin kunya ce a ai sai ku fara ai sai ku fara jefarwa an girmama su kenan kuma abu na biyu yana so idan suka jefar komai zai zo daga ƙarshe ya zama gaskiya ne saboda haka shi idan ya jefar gaskiya ce za ta bayyana ƙaryarsu kuma ta zama ta abin nan ba wai shi ya zo ya fara gabatar da gaskiya ta zo ba kuma wata ƙarya ta zo in gaskiya ta zo ba abin da zai zo kuma shine hikimar da ya ce ku fara jefarwa falama yayin da suka jefar da wato igiyoyinsu da suka zo da su na sihiri da sandunan su sahru a ayunan nasi sai suka sihirce idanuwan mutane ma'ana suka yi rufa'ida kenan asalin rufa'ida kenan daga barin riskar wannan igiya ce ba a ganin igiyar wannan sanda ce ba a gani kawai wasu hagu sai suka tsoratar da waɗanda suka kasance suna gurin nan sai suka ga sun zama manya-manyan macizai katin-katin igiyoyi an jefar da igiya take ta juye ta zama wato ainihin maciji an jefar da sanda-sanda ma ta zama maciji waja'u sun zo ne wato ainihin mutanen nan bi sihirin da sihiri azimin babba kowa ya ɗauko ya ƙura a daka sihirinsa
وحينا إلى موسى أن لك عصاك فإذا, فإذا هي تلقف ما يأفكون أنا موسى لينا ثينا كلن سينا سورارا الله sai annabi Musa yana nan sai Allah ya ce sai muka yi wahayi gare shi kasan annaba sai da izini sai Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa Musa a take an rike asaka jefar kai ma da sandarka jefa ta cikin cikin wayannan abubuwan da suka jefa fai zahiya yayin da ya jefa ta take sai ta zama katuwar maciji da duk tafi kowace girma mai ban tsoro talkafu ta dinga haɗiɗiye abubuwan da wato suka ma ya fi kuna abubuwan da suka kukkulla suka jajjefa take sai ta har haɗiye su
qala haqqun wa batala ma kanu ya'malun fawlibu hunalika wa qalabu sagiri kenan bayan bayan sadda annabi Musa ta haɗi da abubuwan da suka kulle kullen igiyoyin nan nasu na ƙarya da suka haɗa ko ka alhaku sai to gaskiya ya tabbata ya zauna wa badala ma kanu ya amaluna abin da suka kasance suna aikatawa kuwa sai ya zama badala ya ɓaci sai aka rinjaye su fir'auna da jama'arsa suka zamanto kuma babu nasara a take wankalabu sai kuma masu sihiri suka juya sagirina suna wato kaskantattu sai ko masu wato sihirin nan manya-manyan masu sihiri sai suka farfadi sajidina suna masu yin sujada ga Allah suna masu tuba
amanna bi rabbil alamin suka ce mu mun yi imani da ubangijin talikai rabbi Musa wa Harun ubangijin Musa da Haruna kenan fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati litukhrijuu minha أهلها فسوف تعلم سوكو سن إيماني نتاكي أنا ذاك سنشوى دك كافر چن كافر يا سند الله sun san wannan aikin na Allah ne kuma sun ga yadda sandar Musa ta zama da irin abin da ta yi sun yi imani babu wani sihiri da za a iya yin sihirin wani mahaluki ya irin wannan aikin wannan aikin kawai Allah ne mu'jiza ce sun tabbatar abin ya fi ƙarfin wato wani Allah shi sa take suka imani suka yi gaisuwa ga Allah wato suka kuma wato girmama lamarin suka ainihin imani ƙala fir'aunu sai fir'aunu ya cika yana mai fushi sai magana yana kumfar baki yana ya mutse ya ce amantum yanzu kun yi imani bihi da musa kabla an azana lakun tun ban muku izini ba kajuwawa shi imani izini ake sanda zai zo ya shigo daga Allah ka san yadda ake yi ne wai kwa imani da shi tun ban izini gare ku ba inna haza hakika wannan lamakaru makirci ne makartu muhu fil madinati kuka shirya shi a cikin birnin misra da takardu min ahalaha domin ku fitar da ahalin misra su ne mu masu garin kun shirya ne har da shi kuka shirya kasan ba a fita ce to fa sofa ta alamuna da sannu za ku yi sanin abin da zai same ku daga wajena zan muku azaba zan kuma ladabtar da ku لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ce daga abin da zan muku lalle lauƙar da anna aidiyakum wa arjulakum tabbas haƙiƙa zan yayyanke hannayenku da kuma ƙafafuwanku min hilafin na saɓani hannaye in yayyanke muku na dama ƙafafuwanku kuma in yayyanke muku na hagu kowa ya zama yana da hannun hagu yana da kuma kafar dama summa la'usalliban nakum sannan bayan na gama ba ku wannan wahalar na tsitsire ku ajma'i na baki ɗayan ku da in kakkashe ku قالوا إنا إلى ربنا منقلبون
qalu sai suka faɗa kaji imani kenan suka ce amu munqalibuna mu inna munqalibuna masu juyawa ne ila rabbina zuwa ubangijinmu zuwa lahira amma an karkashe mu mutuwan mu ba komai za mu koma ne zuwa ga
وما Allah تنقم منا إلا أنا منا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين Kiye ba ka zama kana mana azaba ko kana ƙi minna a gare mu ba abin duk da ka shirya za ka yi mana na azaba da ƙin nan baka shirya shi ba illa face an amanna bi ayati rabbina sai dan mun yi imani da ayoyin ubangijinmu Allah lamma ja'atna yayin da ta zo mana to tunda aya ubangijinmu ta zo mun gani mun yarda mun yi imani ai mun gode Allah abin duk da za ka yi ka yi wannan magana suke da fir'auna sai suka kuma yin ba da Allah na addu'a suka ce rabbana ya ubangijinmu Allah a farik alaina sabaran ka zubo mana haƙuri a kanmu ka tusa mana haƙuri abin duk da zai aikata da duk azabar da zai mana ka zuba mana haƙuri mu riƙe ka dai kar mu ji zafin azaba ko wahala mu koma kafirci mun yi imani ba mu da imanin mu duk azaba Allah ka ba mu haƙurin ɗauka wata wafana ka kashe mu Allah musulmi na halin kasancewar mu muna musulmi وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم qahirun qala al-mala'u sai wato jama'u min qaumi fir'auna daga mutanen wato fir'auna suka faɗa ga fir'auna wato suka ce atazar atazaru yanzu ka bar Musa wa qaumahu da jama'arsa kawai kana kallon su ka kyale su shikenan bayan an kwana biyu an ji kunya eh fada sarki an yi shiru ne kuma yan gulma suka dinga zuwa wajensa da yan maula yanzu ka bar Musa ya zauna haka da jama'a saliyar sulufin arzi domin su zama suna masu yin barna a ban ƙasa saboda suna kiran mutane zuwa saba maka da kuma saba wa abin da kace a yi waya zaraka shi kuma yana barinka wa alahataka da gumakanka don wato yana mana barinka yana sawa ana rabuwa da kai yana kuma ƙaryata gumakanka yana sawa a rabu da su ba alloli ba ne kai ma ba Allah ba ne don fir'auna ya yi gumaka akwai ƙananan gumaka ‘yan madaidaita sai yake umarta a dinga bautawa waɗannan gumaka amma shi ne babban Allah da za a bautawa ana rabu kuma al'ala wayancan kuma ƙananan allolinku ne to idan mutum ya isa a fada fir'auna ya kai matuƙa to ba zai je guguma kan ya bauta ba straight yake zuwa a yi bauta gurinsa amma 'yan yara da wannan mukamansu bai isa ba ba za su iya shiga wajen da fir'auna yake wato can suke zuwa su yi bauta shine yake cewa ku bauta waɗancan gumakan amma ni ne babban Allah ana rabu kuma al'ala ɗin nan kuma ni ne ubangijinku kuma kan mutum ya gana ce ya je ya bauta waɗancan gumakan ya raina ni ni ne ubangijinsu su ma ubangijin ubangijin fir'auna an yi shirme eh to don kar shi ne suke cewa kar ka bar shi zo ya janyo ana barinka kala sai ko fir'auna ya zugu sai ya ce sanu katil da sannu za mu kashe abu na ahun ‘ya'yayensu maza ababen haihuwa don waɗannan masu zuwa suna zuwa mar da labarin bokaye sun ba shi labari cewa a cikin fa banu isra'ila za a haifi wani tun da abin da aka yi ɗin nan na farko aka yi ta karkashewa don kar a samu musa sai shi kuma fir'auna wancan bayanan da aka yi to ga musa a ya samu ko kuma sai ya tuno ɓacin ran da aka yi na karkashe ‘ya'yayen da aka yi a wancan lokacin sai ce wannan zai kuma maimaitawa da sannu za mu kuma karkashe ‘ya'yayen su maza wani yi na sa'ahun kuma mu bar wato ainihin ‘ya'yayen su mata kamar yadda muka taɓa yi ransu ya ɓaci ɗin nan to haka za mu kuma yi wa inna haƙiƙa mu su fir'auna ya ce ƙahiruna tabbas mu masu rinjaye ne da iko ne fauƙon aburbushin su su banu isra'ila duk haka za mu yi musu qala musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين sai fir'auna kuma ya miƙe haikan da aikata haka aka tabi ana ta kamo jarirai ba adadi dubbai ana yayyanka su ana barin mata kawai ya rike damuwar da suka yi waccan karan ne sai ya ce wannan zai kuma yi haka kuma aikata sai abin ya damu banu isra'ila ana ta kashe musu yaya sai suka samu annabi musa suka kawo ƙara suke cewa kashe halin fa da muke ciki ya ce mun sani allah ma kuma ya sani sai annabi Musa ya ce da su kala Musa li qaumihi ista'inu billahi ku nemi taimako kawai ga Allah wasu biro kuma ku yi haƙuri a bisa duk cutar da za su yi muku fir'auna da jama'a su yi abin duk da suka ga dama wannan shine abin wasu cin annabawa daga Allah ku yi haƙuri duk cutar da za a yi ku yi haƙuri dai an dai da Allah an hajiya ba a cutar bawa in ka ga mutum yana ihu yana kokawa kaza kaza yana to bai da Allah ba ne amma in dai akwai Allah ba yadda za a cuci bawa Allah ba zai kyale ba komai daren daɗewa kuma sai ya fidda haƙi to ku yi haƙuri don an fi ƙarfinku da mulki ana muku yadda aka ga dama ku yi haƙuri a bisa cutar da macutan suke muku innal arda lillahi ƙasa dai ta Allah ce yurusu ha yana gadar da ita ya bada ita ga man ya sha'u wanda ya so ba wa min ibadihi daga bayansa in ya ba zalimai yanzu ku yi haƙuri da cutar da za su yi an jima zuwa gobe ba ku san kuma waɗanda za a ba ba za a iya ba wa salihan da za su zo su tausaya muku kuma to tun daga sannan haka Allah yake wal aqibatu kyakkyawar ƙarshe ne mai kyau da za a shige a yaba wane yayi mulki mun ji daɗi Allah saka kai kai kai wane ba dama shine kyakkyawan ƙarshen mai mulki to wannan baya samuwa ga kowane mai mulki sai ga mai tsoron Allah shine ce wal aqibatu kyakkyawan karshe da ake yabawa lil muttaqina ta tabbata ga masu jin tsoron Allah qalu uzina min qabli an tatiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu qalu sai banu isra'ila suka kuma gaya wa wa annabin Musa cewa wato ainihin uzina an cuce mu ya Musa min ƙaula an na tun gabanin ka zo mana mana da saƙo daga Allah ka sani kai ma an ta cutar da mu wa min ba'di ma ji ita na bayan ka zo mana ma da saƙo na Allah wato da manzanci shi ma gashi an ci gaba ana cutar da mu mun rasa yadda za mu yi annabin Allah ƙala sai annabi Musa ya ce ba komai ku dai zauna akan haƙurin dai asarar bukun ya kusanta ubangijinku an yi halaka aduwakun ya halakar da maƙiyinku shine fir'auna da wanda duk suke tare da shi sannan wa yasta alifakum fil ardi ya halifantar da ku akan ƙasa ya ba ku ƙasar ku kuma ku zama ku ne shugabannin ku ne masu jagororin kuma kar ku ga Allah Allah zai muku kaga an musu kashafi ana ba su zamana Allah zai muku haka to kuma Allah kuma fa sai ya jarraba ku shi ma Allah da zai muku haka zai ba ku ƙasar da komai fa yanzu ya yi duba kai fa ta'maluna yaya za ku aikata a cikin ƙasa da kuma ya za ku aikata ga bayan Allah na barna za ku yi koko za ku yi gyara ne walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah ya ce sai kuma muka riƙi jama'un fir'auna bis bisinina da fari shine wato daga cikin wato ainihin wato mu'ujizoji guda tara kenan akwai sinuna din nan ko to bisinina da fari wani ƙasin da tawaya min samarati na daga wato ɗan itace la'allahum yadhakkaruna an musu haka ne ko cewa su sa wa azantu su yi imani فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون الله فإذا جاءتهم الحسنة idan kyakkyawa ta zo musu daga Allah shine wadata da lafiya da yalwa da dukiya kalula na hazi sai su ce ai wannan tamu ce dama ai mun cancanta mu samu haka ba wani godiya da za mu yi akan mun samu wannan a dama to ba dole ma mu kuɗi ba a nan ƙasar ma ba muna da irin wani cewa ai dole ma mu zama maloniya ba ba wani godiya da za su yi kawai wannan ina ai ta wa fulatani tsaye ta kai tsaye ai hushana su gani suke sun fi karfin komai to kaga daddada mai kyau ya zo musu kenan amma wa in tusibhum sayyi'atun idan mummuna ta same su shine rashin lafiya da bala'o'i da fari ya ɗayyaro sai su dinga yin shi'umci bin Musa da Musa wa mamma'ahu da wanda suka imani da sai ce wayannan talakawan ne duk bala'in nan Musa ne ya zo mana da shi yanzu gashi nan ba kuɗi harkoki sun dagule gashi nan sai rashin lafiya sai fari duk Musa ne da wanda suka yi imani da shi ala saurara inna ma da'iruhum haƙiƙa wannan shi'umcin nasu da suke ɗora wa Musa inda Allah daga Allah ne kawai ai daga wato ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala shine ainihin mai zuwa musu da wannan ba Musa ba walakin na aksarahum sai dai mafi yawa yawan su la ya'lamuna ba sa yin sanin cewa abin da yake samun su daga Allah ne قالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا suka faɗa ga Musa mama ta tuna bihi ko da yaushe ka zo mana da shi min ayatin daga ayoyi na aka daga ayar da kace kana da ita ka zo da ita kana zuwa da ita ne litahira na domin ka wato sarrafar da mu wato daga bautar wato fir'auna da gumaka ka juyar da mu kenan ka rufe mana ganin ganin ganin su biya da ita kuma na hannu mu ba mu zaman tobe muminina muna masu yin imani ba laka da kai a bisa abin da kake kiran mu gare shi فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Allah ya ce iya ta kai tsaye aka ci gaba da turo musu ayoyin nan ga ta hudun nan Allah ta warako ta Allah ya ce fa arsalna alaihim dufana sai muka aiko musu wato dufa na ruwa mai ambaliya yana shiga gidajensu in ya shigo gida ruwan ko kofa na buɗe wai ba shigowa zai bai dinga zarara kawai zuwa yake ko ina ya toshe ruwan ya zama kamar gini kowa sai ya shanye kansa sai ruwa ya zo kan iya makogoro haka suka dinga kwana da kwanaki ruwan dai bai shanye kai ba balle ya nutsar a mutu kwana bakwai suka yi a haka ruwa ɗakin kowa in ya zo sai ya shanye masa hakan makogoro don in ruwa ya shigo ya cika ba zama suna tsaye kwana bakwai ruwa yana shanye da su aka dufanan da aka yi musu kenan yawwa wal jarada sannan kuma bayan wannan ya janye sun ce da musa za su daina za su yi imani sai annabi musa ya roƙi allah sai aka janye wannan ruwa sai gari ɗakuna ya bushe komai ya daidai babu kuma zancen wato ainihin ruwa sai kayan noma kuma tasu suka yi kyau to saboda haka sai kuma Allah suka koma kafirci da kuma matsantawa annabi Musa sai Allah ya turo fari sai suka cinye kayan noman nasu suka zama saura kaɗan su ƙare sai suka dinga kamun ƙafa da Musa a janye wannan abu su sun su su su za su bari kaza kaza to Allah ya janye wannan sai suka koma wal kumala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo musu wato daga wato kumal shine kamar ƙananan ƙwari an ce kumal dinnan kwarkwata ce jikinsu take dama su ta soshe-soshe eh ko kuma a lokacin da aka turo musu kwarkwata a jikinsu sai kuma ya zamanto an tura musu wasu kuma 'yan kwari ƙanana masu kama da na jikin nan nasu ba su kai fari ba ƙanana ƙanana a can gonakinsu ga kwarkwata jikinsu ga kwarkwata a gonarsu tana ta shine tana tana abin da ɗan ragowar abin da farincin suka rage aka yi addu'a aka bashi sai waɗannan 'yan kwarkwatan nan 'yan ƙananan ƙwarin suka je suka fara cinye shi jikinsu kuma sai tsalle-tsalle da soshe-soshe sai da suka nemi taimako a musu addu'a a janye za su yi imani aka yi sai ko aka janye wannan saboda haka ana janyewa suka koma iskancinsu da takurawa annabin Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma turo musu kwaɗi wadda fadi'a da kwaɗina kwaɗi manya-manya ta cika gidajensu da abincinsu ta cinye kwado dai kaga ba abincin sama ƙasa yake ci amma amma sai ga kwado in suka zo abincin da yake suka cinye wani abincin da basu cinye ba kuma kwaduna sai su shiga su lullube abincin sun cika shi kwaduna su kai musu yawa ko ina kwado abin tsoro ga damuwa ga tashin hankali ya za su yi ya za su yi wa shine sai suka ce za su yi imani kaga annabawan Allah ba sa gajiya to shine sai aka ce kuma Allah sai iyaye musu wannan sai kwado ya tafi inda zai je sai ya bar su da suka koma ci gaba da rashin mutuncin su waddamma sai Allah ya turo musu kuma jini sai jini ja komai nasu ya zama jini komai suka taba na ruwa jini babu da rijiyar su ta zama jini ko sun jawo ruwa jini komai za su sha jini duk koti ya zama jini komai jini Allah tabaraka wa ta'ala isa ya haɗa su da jini to wannan ayati ayoyi ne mufassalatin ababen rarrabewa da bayyanawa Allah tabaraka wa ta'ala ya baka su ba annabi Musa duk kuma sun gani amma duk da haka fastakbaru sai suka yi imani daga barin suka yi girma kai daga barin imani da ainihin wato annabi Musa da abin da aka aiko da shi wa kanu sun kasance mutanen fir'auna ko da kuma shi kauman jama'u ne mujrimi na waɗanda suke masu wato ainihin barna mujrimai lamma waqa alaihim ar-rijz qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indaka la لئن كشفت عنا الرجز لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل قالوا سيسك فدا suka ce wa wala ma waqa alaihim ruj yayin da azaba da tsawa na azaba ya sauka a gare su kalu sai suka ce ya Musa ya kai annabi Musa ud'u lana rabbaka roƙan mana ubangijinka bima ahida indaka da abin da ya maka alƙawari na zai amsa addu'a ka na yaye bala'i kuma ya maka alƙawari in muka imani zai yaye mana to mun yi alƙawari za mu imani roƙan mana shi la'in ka shafta annar rajza idan ka yaye mana wannan wato musiba da sababin ainihin addu'arka lanuminan na bika tabbas haƙiƙa za mu imani da kai sannan wali nursilan na ma'aka bani isra'il za kuma mu aika bani isra'ila tare da kai ma'ana za su zo wajenka kuma za a tafi har izuwa ma ƙasar sham ɗin da kake so a je
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون الله ce falamma kashafna anhum الرجز yayin da muka yaye musu azaba da wannan musiba da sababin addu'ar da Musa yayi wato ila ajalin zuwa wani lokaci ne hum baliguhu wanda su za su kai wannan lokacin fa idahum a baluguhu idahum yayin nan sai ga su yanku suna suna masu warware alkawari suka ki suka juya kan kafircin su
fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah ya ce famtaqamna bayan sun ki wato sun saba alkawari sai muka yi nufin mai musu azaba mai azaba minhum a gare su fa a garakana muka yi musu azaba kuma muka dulmiyar da su filiyam cikin wato kogi ainihin na gishirin nan na masar shine yam din nan aka kogi ne mai gishiri a wajen ne a nan ne aka nutsar da su abi annahum da sababin cewa su kazzabu bi ayatina sun sarrafantar da ayoyinmu ne wa kanu an hawa filina sun kasance kuma gafalallu ne daga barin ayoyin namu ba sa lura da ita balle su imani وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها Hmm.
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato wa aurasana alqauman ladina kanu yastad'ifuna sai muka gadar wato ainihin mm, ga mutanen nan da suka kasance masu rauni ne na daga cikin banu Isra'ila sai Allah ya cika alkawarinsa da annabi Musa ya musu ramanan nan sai muka gadar musu mashariqal ardi wa magharibiha wato ainihin mafi- mahudar rana da mafaɗarta gabas zai masu aka ba su allati barakna fiha wannan ƙasar da muka yi mata albarka a cikin ta tun daga misir har zuwa sham an yi albarkar noma albarkar abubuwan ƙasa da kuma albarka na wato ainihin ah, noma da kuma ruwa ga shi nan dai a ƙasar allah ya ce sai muka gadon musu da ita suka zamanto wato ainihin bayan ɓacin rai sai kuma farin ciki ya zo musu dama Allah ya yi alkawarin haka watan mad kalimatu rabbika sannan kalma ta ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta cika wato ainihin ta cika ainihin ta, ta alhusna shine kyakkyawa shine wato addini daidaitacce la ilaha illallah sai ala bani isra'ila a bisa bani isra'ila kalmar nan ta cika gare su imani ya samu sun ta Allah sannan kuma aka ba su kyakkyawa na baiwa a bisa abin da aka yi musu alkawari na suna rauna na Allah ya ba su ƙasa baki ɗaya duka husna ne imani shine Allah ya cika shi da kuma baiwar ƙasa da baiwar mulki da jin daɗi Allah duk ya cika ala bani Isra'ila a bisa bani Isra'ila bima sabaru da sababin abin da suka yi wato ainihin haƙuri ko sababin abin da suka yi haƙuri a kansa na cutar maƙiyansu fir'auna يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون yawwa bi ma sabaru mun musu wannan baiwa ne da falala da wato sababin abin da suka yi haƙuri a kansa na cutar maƙiyansu fir'auna sannan wadan barna muka halakar da wato ainihin fir'auna da mutanensa bi ma ka muka halakar da su bi ma kana yasna'u fir'auna da abin da fir'auna ya kasance yana aikatawa na zalunci da shirka wa qaumuhu da jama'unsa wa ma kanu ya arishuna da abin da suka kasance kuma wato suna girmamawa suna ginawa na daga gine-gine duka muka daddan marar da su alhamdulillah